بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna 22 ga watan jumadal akhira hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda ya daidai da sha biyar ga watan daya shekara ta 2023 miladiya wannan shine darasinmu na 20 a cikin wannan littafi na la tahzan wallahu rabbuk wallafar malama shekatu bintu muhammad alqasim allah subhanahu wataala ya saka mata da alkhairi a satin da ya wuce mun tsaya kan lamba ta goma sha uku daga cikin abubuwan da malama ta kawo mana waɗanda suke zama waraka ga dukkanin damuwan da mutum ya shiga ayyuka da mutum zai aikata domin allah cikin rahamarsa ya kawo masa sauƙi daga dukkanin wata damuwa da ya shiga shine al-ihsanu ilal khalq shine mutum ya zama yana kyautata ma bayin allah kamar yadda muka karanta duk mutumin da yake kyautata ma bayin allah to Allah subhanahu wata'ala baya barin sa ya wulakanta fallahu subhanahu li abdihi ala ma yakunu al abdu li khalqihi Allah yana mu'amalantar bawa ne gwargwadon yadda bawan yake mu'amalantar sauran bayin Allah idan ya zama bawan yana kyautata ma bayin Allah yana taimakon mutane to Allah ma a shirye yake da taimake shi wallahu fi auni al abd ma dama al abdu fi auni akhi Allah a shirye yake da ya taimaka ma mutum matukar shi ma wannan ɗin yana shirye yana kintse da ya taimaka ma sauran 'yan uwansa abu na sha da za mu tashi a kai shi ne tarku fudulin nazari wal kalami wal istima'i wal mukhalabati wal akli wal nau tarku fudulin nazari duk abin da bai kai ka sa ido a kai ba to ka kau da kai daga gare shi wal kalam duk abin da ya zama ba lallai sai ka yi magana a kai ba to kai shiru kar ka yi magana walistima duk abin da ya zama ba dole ba ne sai ka ji to kar ka ce dolen dole sai ka ji domin kana iya jawo ma kanka abin da zai saka a cikin damuwa wal mukhalaba wanda ya zama ba dole ba ne sai ka cakuɗi da shi to ka rabu da shi wal akl abin da ya zama ba dole ba ne ka ci ba dole ba ne sai ka ci to kar ka matsa ma kanka cewa lallai lallai sai ka samu wannan abin kace wannaumi lokacin wato idan ya zama cewa baka bukatar kwanciya bacci to kar ka yi bacci lokacin da baka bukatar bacci to wayannan abubuwan na farko tace duk abin da ya zama ba dole ne ka sa ido akai ba to ka kauda kai akai abin da ya zama cewa ba lallai lallai bane sai ka sa ido akai to ka kauda kai misali karka sa ido akan abinda Allah ya ba ma wani ci gaban wani me wani yake samu nawa ne albashinsa me da me yake da shi motocinsa nawa gidajensa nawa suwaye 'ya'yansa nawa suke kawo masa kaza da kaza kaga wannan baka bukatar ka sa idonka akai saboda haka wannan ka cire shi a cikin lissafinka sannan duk abin da ya zama ba dole ba ne sai ka yi magana a kai abin da ya zama baka bukatar ka yi magana a kai ko ka tambayi me ya faru ka zo wucewa kaga ana fada ko ana rigima kar ka tsaya cewa dole dole sai ka ji menene ya faru sai ka tambaya walistima hakanan kuma duk abin da ya zama ba dole bane sai ka ji suwana da wani suna tattaunawa ko kaga suwana da wani suna magana suna kallon ka ka matse ka kau da kai kar ka ce dole sai an gaya maka akan me ake tattaunawa wal mukhalata sannan wanda inda ya zama ba dole ba ne sai kaji ba dole ba ne sai an cakudu da kai a wajen ba ka bukatar haka musamman inda kasancewa za ka iya zuwa ka dawo da damuwa ko kuma girmanka da mutuncinka da darajarka za ta iya zubewa a wajen to ka kau da ka ja baya misali yawan zuwa wajaje inda ba bukatar sai kaji wal'akal abin da ya zama ba dole ba ne sai kaci ci ka samu abincin da zaka ci alhamdulillah ka gode ma Allah a awani yana cin nama a gidansa a a kaza a a kaza a a kaza kaga mutane mutum ya matsa ma kanshi dolen dole sai ya ci abin da ba lallai bane sai ya sa a bakin shi kiga ana rigima abin mamaki wai a ce mai nama yana bin ka bashi wannan ya nema ma kai rigima ne Allah bai wajabta maka ba kuma rayuwa ba ta zo da dole sai ka ci nama ba balle ta ballanta na harka ci bashi a nan bakin titin na taɓa zuwa shekaran jiya na tsammanin ko jiya na je wajen wani mai nama na ga wani ya zo dai sai kaza 2,800 800 yake da shi haka a bashi kazan ya ba da 800 a biyo shi bashin 2,000 sai da ya kira matan ta ce masa kar ya yadda su yi mata kaza ita tsire take so kafin sai ya ce a bashi tsiren 800 ɗinsa yanzu in ba neman rigima ba ka zo da 800 ga tsiren 800 nan amma a karan farko ka ce sai ka sai kazan 2,800 a biyo ka bashin 2,000 kaga wannan jefa kai ne a cikin damuwa ka sa kanka a damuwa inda Allah bai saka ba wannan matakin da kake kai yanzu kana ganin abin da kake ci ya maka kaɗan wallahi wani inda zai dinga samun abin da kake ci kullum shi ma ya dinga ci wallahi shi a wajensa rayuwa ta yi daidai a wajensa komai daidai wannan kar mutum ya zama mai yawan bacci lokacin da ya kamata ya bacci ya yi lokacin da bai kamata ba ma duka ya yi bacci to sai zama akwai abubuwan da ya kamata ka yi wanda za su taimake ka a rayuwarka wanda ba za ka iya yin su ba saboda bacci ya yi maka yawa فإن هذه الفضول تستحيل آلاما وهموما وهموما في القلب دومين وإنن أبوبون دكا غنسو مغانا kallon abin da bai kamata ba ka sa ido akai maganganu wanda bai waje ba sai kayi ba jin abin da ba dole ka ji ba cakuduwa da waɗanda zuwa inda ba a bukatar ka neman dole sai ka ci abin da bai waje ba akan ka ba da kuma yin bacci lokacin da bai dace ba yana wato suna tayar da raɗaɗi da damuwa da baƙin ciki da ƙunci a cikin zuciya ta habisuhu wato dayyuquhu suna ɗaure zuciya su ƙuntata zuciya sai kaga zuciyarka ta zama ƙuntatacciya ƙuntatacciyar zuciya saboda misali ka tilasta ma kanka cewa tunda kaga suwana suna magana to koyi gulmanka suke yi saboda haka dole sai ka ji me suke faɗa a tun da wane shi ma yana cin kaza ni ma dole ko ta hanyar bashi ne sai na ci ƙarshe sai ka je ka sa kanka a cikin damuwa sai zama zuciyarka ta kuntata qala ba'du salafi li gulamihi wanda gacci magabata ke ce ma yaronsa la yakun hammuka mata akulu kar ka zama kai iya damuwanka shine abincin da zaka ci wa ma tashrabu da abin da zaka sha wa ma talbisu da abin da zaka sa wa ma taskun da abin da wajen da zaka zauna gida wa ma tajma'u da abin da kuma zaka tara na kuɗi kar waɗannan su zama su ne damuwanka ci sha tufafi gida da kuma tara kuɗi kar waɗannan su zama su ne damuwanka kullu zalika hammun nafsi wa taba duk wannan kunci ne damuwa ne na zuciya da kuma wato a kunci na zuciya fa aina hammul qalb ina ya kamata zuciyarka ya zama menene ya kamata ya zama damuwa a cikin zuciyarka hammuka ma a hammaka ya zama abin da ya dame ka shine abin da yake da muhimmanci a wajenka abin da yake da muhimmanci falyakun hammuka rabbuka falyakun hammuka rabbaka azza wa jalla wa ma indahu ya zama damuwarka damuwarka ya zama shine ubangijinka damuwarka yaya zaka yaldar da Allah sannan kuma yaya zaka samu a sakamako da lada da arzikin da ke wajen Allah ya zama wannan ita ce damuwarka amma karka ya zama damuwarka ka ci ka sha ka sa tufafi ka sauna a gida mai kyau na'am wayannan duka in Allah ya baka kuɗi Allah ya baka arziki ya wadata ka da zaka iya ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka sa mai kyau ka hau mota mai kyau ka shiga gida mai kyau wannan haramun ne ma Allah ya azurta ka amma ka yinga wato rayuwa irin ta talakawa musulunci bai da haka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace Allah in ya azulta bawa in Allah ya ba mu bawa kuɗi to Allah yana so ya ga tasirin kuɗin a jikinsa Allah yana so ya ga tasirin arzikin a jikin shi ta hanyar zai ci mai kyau zai sha mai kyau ya ciyar da iyalansa mai kyau ya tufatantar da iyalansa mai kyau don saboda me saboda Allah ya bashi Allah bai son mutum mai cin hatsi yana da shi amma ya fuske kamar ɗaya yake da talakawa shi ma babu wataƙila bayan ana ƙorafi ana talauci ana kaza shi ma ya tofa albarkacin bakin shi Allah baya son mutum mai haka amma abin da ake nuna maka shine ka tsaya a daidai matsayinka inda Allah bai kai ka ba karka hanga inda Allah bai kai ka ba karka hangi wannan wajen saboda haka duka wa'innan abubuwan da dole sai ka ci kaza sai ka ci kaza sai ka ci kaza kullum kamar yadda muka wuce a baya ka dinga tuna irin talauci da rashin abinci da aka yi fama da shi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ga jariran wata guda uku a kwana 58 ko kwana 60 ba daura tukunya ba a gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yanzu mu da muke ta korafi a a talauci ya mana kaza kaga fa samun waje ne har ta kai ga mutum yake hangen dole sai ya ci kaza shi wato ya riga ya tsallake matakin abinci yanzu yanzu yana neman kuma kayan jin daɗi ne yana neman yanzu kayan jin daɗi ne wani kuma damuwansa iya abin da yake struggling ɗinsa yana hozilin ne saboda ya surviving yana so ya surviving yana so ya samu abin da zai ci iya damuwarsa kenan ya samu abin da zai sa a baka abin da zai rike masa gadon bayansa abin da zai rike masa cikinsa to kai sai ka gode ma Allah inda ka samu haka ran da Allah ya kawo arziki a ƙara ran da bai zo ba a yi haƙuri a yi haƙuri abu na gaba da zai fitar mana da wannan fili shine na sha biyar shine shukurullahi ala ni'amihil mutaradifa ka dinga gode ma Allah akan ni'imomin da ya maka masu bin juna daga wannan wannan Allah ya maka wannan Allah ya maka wannan Allah ya maka wannan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in kace zaka kidanyi Allah ya mun kaza ya mun kaza ya mun kaza ya mun kaza ya mun kaza wallahi ba za ka kirga su duka ba kuma galibi ni'imomin da Allah ya maka zaka ga da yawa ya maka su ne kalla ka gani mafi girman ni'imomin da Allah ya maka ya maka su ne ba tare da ka roka ba kawai ka gan su ne ka gansu ne yanzu abin da kake hanga cewa dole sai ka sa tufafi mai kyau inda Allah ya so ya maka jikinka kwayayyen jiki ko ya maka jikinka wani iri tufafin ba ta ba ka fara ta maganar tufafi ba amma ba kai ka roki Allah ya maka fata mai kyau ba Allah ya ga dama ya sa maka kafafuwa inda Allah ya yi ka a gurgu da ba za ka fara maganan cewa ma kana so ka sa riga ko wando mai kyau ba amma Allah ya ga dama ya yi ka a haka to sai ka gode ma Allah akan ni'imomin da ya maka wanda in ka ce zaka kidanye ni'imomin da Allah ya maka ba za ka iya lissafa su gaba ɗaya ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ba za ka iya lissafa ni'imomin Allah gaba ɗaya ba ihmadillah ala ma asbagha alayka minan ni'ami zahira ka gode ma Allah bisa abinda Allah ya koro maka abinda Allah ya sassaukar maka na ni'imomi wanda suke a bayyane wal batina da waɗanda suke a ɓoye a azamuha ka tuna mafi girman ni'iman da Allah ya maka an hadaka ila dinil islam shine shirar da kai ka gane addinin musulunci wanda ita ce mafi girman ni'ima da Allah ya maka da ya yalwata maka kirjinka ka zama musulmi akwai wanda idan wayo ne da basira ya ninka ka ya shanye ka amma har yanzu ya kasa gane cewa addinin musulunci shine addinin gaskiya zaka ga mutum ya kware a rayuwa zaka ga mutum da quotations ɗinsa da wise words ɗinsa da zai faɗi game da rayuwa da duk abin da zai faɗi game da rayuwa ya kai a rubuta shi da kalmomi na zinare wasu maganganu masu ga sun kusa dacewa ko sun dace da ayar ƙur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda zunzurutun hikima da basira da gogewa ta rayuwa amma sai mutu a kafiri sai mutu a kafiri amma kai sai Allah ya sa maka ya maka ni'ima sai yalwata maka kirjinka ka taso a musulunci kuma kaga cewa musuluncin ya maka daidai wani ya taso a musuluncin amma ya ga musuluncin bai yi ba ya daidai bar musuluncin kai sai ga musuluncin ya maka daidai ka rayu akai ka mutu akai faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam Allah ya ce wanda Allah yake nufin ya shiryar da shi sai ya yalwata masa kirjinsa sai ya fahimci musulunci wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' wanda ko Allah yake nufin ya batar da shi sai ya sanya kirjinsa ya zama kwantatacce kullum a cikin kunci kai ka ce wanda aka ce ne ya kama ya haura sama saboda haka mafi girman ni'iman da Allah ya maka shine yasa ka gane musulunci wa ghayruka yatakhabbadu fi zulumati shirki wa dalal a daidai lokacin da wani ba kai ba irinka sa'anka wani ya girme ka shi kuma lokacin yana ta tsirkaniya yana ta bagabniya a cikin duhun shirka da bata yana ta wato rudani shirka da bata yana ta gwarakan suna ta gwarakan shi ya kasa ya fahimci addinin gaskiya amma kai Allah ya datar da kai ka fahimci musulunci wannan shine mafi girman ni'iman da Allah ya maka kamar yadda Allah ya bayani tun kafin a saukar da Qur'ani ana tara kuɗi ana cin mai kyau ana shan mai kyau ana hawa abin hawa ana kaza ana kaza ana kaza amma ran da Allah ya gama saukar da Qur'ani ya cika musulunci sai ce al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al islam dina yace a yau na cika muku addinin ku kuma na cika muku ni'imata a gare ku sannan na yarda muku da musulunci ya zama shine addinin ku musulunci ya zama shine addini sai Allah ya ce na cika muku ni'ima ashe duk sauran abubuwan da ake na tara kuɗi na kaza na kaza ba su cika ni'ima ba yaushe ne ni'ima ta cika ran da musulunci ya cika a ranar ne ni'ima ta cika saboda haka mafi girma da Allah ya sa ka gane musulunci ka gode ma Allah ihmadillah ayyuhal musab annal musibata lam takun fi dinik ka gode ma Allah ya kai wanda Allah ya jarabe ka da musiba da ya zama musibar ba a cikin addinin ka bane fa musibatu dini hiya a'zamu masa'ibi dunya wal akhirah musiba a cikin addini a ce mutum ya sama hatsari a addininsa wannan ita ce mafi girman musiba a duniya da lahira ba wata musiba mai girma sama da mutum ya samu musiba a addininsa shine ya zama mutum ya samu tangarda a addini ko ya samu karkata daga hanyar da Allah ya ajiye ya bi wata hanya ya bar addinin Allah ya bi wani addini to wannan ita ce mafi girman musiba wahiyar khusran allazi la rabha ba'dahu wannan musibar ita ce asaran da babu riba bayanta asara ce wacce babu sake tashi bayanta karyewan jari ne wanda in wannan jarin ya karye to babu wani abin da zai kuma ɗaura wannan jarin mafi girman jarinka shine musuluncinka addinu ra'sul mali fastamsik bihi fadaya'uhu a'zamul fadaya'uhu a'zamul a'zamul khusrani yace addini shine uwar kuɗi shine mafi girman jarinka daga kai riko da addini watsi da addini shine mafi girman asara mutum ya wulakanta addininsa wannan shine mafi girman asara Allah ya ce kul innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dhalika huwal khusranul mubin Allah ya ce ka faɗa musu asararru na gaskiya wanda jari ya karye musu wanda suka yi asara su ne waɗanda suka yi asaran kansu da iyalansu a ranar tashin alkiyama mutum ya yi asaran kansa shine ya zama yana wuta ya yi asaran iyalansa ya zama iyalansa suna wuta ko ya yi asaran kansa ya zama yana wuta ya yi asaran iyalansa mata da 'yan uwa da wildanun mukhalladuna da hurun in da Allah ya tanar a gidan aljanna duk yayi asaran su Allah ya ce ala zalika huwal khusranul mubin ku saurara ku ji wannan ita ce asara mafi girma asara mafi bayyana shine mutum yayi asaran addini sai asaran kansa a ran tashin alkiyama wa qad kana min du'a'in nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama na daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yana cewa wala taj'al musibatana fi dinina annabi yana cewa Allah karka sa musibar mu a cikin addinin mu duk wata jarabawa da zaka kawo mana ya Allah to karka jarabe mu a sha'anin addini kar ya zama musibar da za ta faru da mu a sha'anin addini ya zama ga hanyar da kake so mu bi amma mu karkata mu bi wata hanya to wannan ita ce musibar addini to Allah karka sa musibar mu ta zama a cikin addini wala taj'al musibatana fi dinina قال القاضي شريح القاضي شريح yake cewa inni la usabu bil inni la usabu bil musiba yace Allah yakan jarabe ni da wata musiba fa ahmadullah alaiha arba'a marratin sai in gode ma Allah akan wannan musiban har sau hudu duk musiban da ta same ni nakan gode ma Allah ta fuskoki guda hudu ahmaduhu idh lam takun a'zama mimma hi ya ce ina gode ma Allah saboda musiban ta tsaya a nan ba ta ƙara ba na sama misali mutum ya yi hatsari sai samu kariya karaya a kafansa to sai gode ma Allah da ya zama kafa ɗaya ce ta karye ba duka biyu ba to nan ya gode ma Allah saboda musibar ta tsaya a haka ba ta ƙara gaba ba ko ya zama cewa ya samu hatsari sai zama motar ce ta kwarallabe shi sai ya fita lafiya lau to sai gode ma Allah da ya tsaya akan mota bai iso kan shi ba saboda haka sai ce sai in gode ma Allah saboda musibar ta tsaya a wannan matakin bata kara ba wa ahmaduhu idh razaqani sabra alaiha sannan ina gode ma Allah in Allah ya azurta ni ya zama ina iya haƙuri da wannan musibar in ya zama na jure na yi haƙuri to sai in gode ma Allah sai in gode ma Allah saboda manzo Allah ya ce wa ma udiya ahadun ata'an khayra wa awsa'a min as-sabr ba ba ba wanda Allah ya taɓa bashi wata kyauta mafi alkhairi mafi yalwa sama da a ce Allah ya bashi hakuri wa ahmaduhu idh waqafani lilistirja'i lima arju fihi min ath-thawab sannan ina gode ma Allah da ya tsaida ni don in dawo na yi istilja'i saboda me abinda nake fata na samun lada ma'ana ina gode ma Allah saboda musiban tana samu na dan ce dan yi istilja inna lillah wa inna ilaihi raji'un saboda Allah ya ce wa bashiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ce kai bishara ga masu haƙuri waɗanda in musiba ta same su sai su ce inna lillah wa inna ilaihi raji'un ula'ika Allah ya ce waɗannan ga ladan da za su samu alaihim salawatun min rabbihim wa rahma akwai addu'a da salati a gare su daga ubangijinsu Allah kuma zai ji kansu ya ce wa ula'ika humul muhtadun kuma su ne shiryayyu saboda haka ina gode ma Allah in Allah ya bani dama na yi istilja'i saboda abin da nake fatan samu na lada dangane da wannan musibar na hudu sai ce wa ahmaduhu idlam ya ji alhafi dini ina gode ma Allah idan ya zama musibar ba a cikin addini ba ne in dai zama musibar ba a addini ba ne to ina gode ma Allah iyakaci abin hawa ne ya kwarar rabe to ya fi mun sauƙi saboda a ce imani na ne ya kwarar rabe ya fi mun sauƙi wani ne ya zo ya sace mashin ɗina ko ya sace min motata ko ya sace min wayata sai ce to ya fi min sauki sama da a ce wani ne ya zo da wata shubuha sai ya sace min imani na ya tafi min da imani ko ya zama na sai da imani na na karbi wani abin duniya to ina gode ma Allah da ya zama cewa imani na bai tabu ba amma duk wani abu na duniya ya tabu domin duk wani abin duniya karshen sa in ma Allah ya barka ka ji dadin sa ba wata musiba kana da karshe kai za ka yi karshe amma imani ba lokacin da ka mutu kuma lokacin ne amfanin imanin ka ma ya taso kullul musibati in jallat wa in azumat illa musibati fi dinil fata jalalu kowace musiba duk girmanta duk matsayinta in dai ba a cikin addinin mutum bane to karamar musiba ce karama ce istami istamti bin ni'amin lati tuhidu bika min kulli janib idan musiba ta same ka ko ka shiga damuwa to ka yi ƙoƙari ka ji daɗi da ni'imomin da suke kewaye da kai ta kowace fuska abinda Allah ya baka nan ka yi ƙoƙari ka ga yaya za ka sarrafa shi don ka more shi domin in ka tsaya kana hangen sai ka samo kaza sai ka samo kaza to wanda yake hannun kan ba za ka more shi ba amma wanda ke hannu ka ji ya isa ya wadatar lamma ja al-makhadu siddiqa maryam umma isa alaihi salam lokacin da naƙuda ta zo ma mahaifiyar annabi isa na na maryam alaihi salam asabaha min alhammi wal huzni ma mallahu bihi alim ta gamu da damuwa da bakin ciki da kunci wanda Allah kaɗai ya san iyakansa saboda me ta keɓance a masallaci don ta yi ibada mala'ika jibrilu ya zo da abin da ya faru ya mata busa a cikin mahaifanta ta ɗauka ciki mutanenta kuma sun san bata da aure yau in ta zo musu da ɗa za su tambaye ta a ina ta samu ɗa kuma bata san amsar da za ta bayar ba saboda haka ta shiga damuwa Allah ya ce fa aja'a hal makhadu ila jiz'in nakhla qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya sai na kuda ta sa ta sa ta jawo ta har ta kai ga zuwa ga wani kututturen dabino ta tsuguna a wajen na kuda ta ce kai ya laitani kai tona mittu qabla hadha ina ma da a ce na mutu kafin wannan lokacin wa kuntu nasiyan mansiya ina ma da na zama mantacciya abin mantarwa abin da ma aka manta da ni na mutu ma a manta da an yi ni a tarihi kaga ta shiga damuwa fahina idin a lokacin sakkana jibrilu alaihi salam wa rau'aha wa thabbata ja'shaha wa nadaha min tahtiha a lokacin sai zama mala'ika jibrilu sai ya nutsar da ranta ya sa mata nutsuwa da kwanciyar hankali sai ya kira ta ta ƙasanta a wata kira'an ta ce fanada hamin tahtiha mala'ika jibril sai ya kira ta daga ƙasanta wata kira'ar fanada haman tahtaha wanda ke ƙasanta shine ɗanta annabi isa sai ya kira ta ya ce allah tahzani kalki shiga damuwa karki bakin ciki Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Ubangijinki ya sanya wani marmaro na ruwa a karkashinki karki ji komai. Sannan wa huzzi ilayki bi jid'in nakhla. Wannan kututturen dabinon ki girgiza shi zuwa gare ki. Tusaqib alayki rutaban janiya. Dan wato nunannen dabino zai faffado sai ki samu abin da zaki ci. Fakuli ki ci washrabi ki sha wa qalli aina ki farin ciki. to kaga anan abinda malama take magana shine ta shiga damuwa amma sai mala'ika jibril ya nuna mata cewa ga marmaron ruwa a kasanta ga kuma wannan kututturen dabinon ta girgiza shi dabinun dabinai za su faɗo ta ci ta sha ma'ana ta manta da wannan damuwan ta yi amfani da wannan abubuwan da suke tare da ita saboda haka kullum mutum abin da ake so shine abin da kake da shi ka manta da cewa ban samu kaza ban samu kaza ba abin da kake da shi din nan ka more shi kul ayyuhal mahzun washrab wa bib nafsak wa bib nafsan ya kai wanda kake cikin damuwa ka ci ka sha ka samu natsuwar zuciya wala tahzan wallahu rabbuk kar ka yi bakin ciki bayan kuwa Allah shine ubangijinka unzur ila man huwa fawqaka fi umuri dini wal ibada ka zama kullum kana duba wanda ya wuce ka akan sha'anin addini da ibada wani ya fi ni taimakon addini wani ya fi ni karatun Kur'ani wani ya fi ni kaza ya zama al'amarin lahira ne kake hangen waye a gabanka wala yushqikan nazru fi man huwa fawqaka fil mali wal hazwa fatataqatta'u nafsuka hasaratin fatataqatta'u nafsuka hasarat karka yadda ya zama cewa ka damu ka matsu ka takura saboda kana kallon wanda yake sama da kai a dukiya da kuma abubuwa na rayuwar duniya sai zama zuciyarka ta tsinke saboda mai zunzurutun damuwa da bakin ciki domin ka sa tunanin wani a gaba shi kuma Allah ba zai fasa bashi ba saboda baka so ya samu qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa unzuru ila man huwa asfala minkum ku dinga duba wanda ke kasa da ku wala tanzuru ila man huwa fawqakum kar ku dinga kallon na sama kullun a sha'anin duniya ka dubi waye yake kasa da kai waye bayi cin irin abin da kake ci waye gidansa bai kai naka ba waye baya sa irin tufafin da kake sawa waye baya cikin nutsuwa irin wanda kake ciki tayiwa kana ganin shimfiɗin da kake kai bai yi maka ba a daidai lokacin nan wani Allah ya jarabe shi yana cikin daji yan garkuwa da mutane sun kama shi da dutse yake filo akan dandalamin ƙasa yake kwanciya ashe kai ya kamata ka gode ma Allah ya kamata kai ka gode ma Allah kana ganin cewa abin da kake ci bai ishe ka ba wani yana sansanin 'yan gudun hijira wani yana nan a ɗaure kai komo ma baya iya kai zaka iya kai komo ka nemo aƙalla ka samu abin da zai rike ka ka gode ma Allah wala tahzan wallahu rabbuk ka zama mai godiya ma Allah fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum idan kuna kallon na ƙasa kun manta da waye a saman ku to wannan shi ya fi katange ku kar ku raina ni'iman da Allah ya mu kar ku yi ma Allah butulci wala yanzu lil mar'u liman huwa fawqahu illa fi halil musiba kar ka yadda ka dubi wanda yake sama da kai sai in a halin musiba ne kana ganin Allah ya jarabe ka da kaza to sai ka duba kuma ga wani musibar sa ta fita ka ihmadillah ayyuhal musab annal musibata lam takun a'zama mimma hiya ya kai wanda kake cikin musiba ka gode ma Allah da ya zama musibar ba ta wuce matakin da take ba imma hiya alaihi faqad akhadha subhanahu wa abqa ai in Allah ya karbi wani abu daga wajen kama ai akwai abin da ya bar maka in Allah ya karbi wani abu daga wajen daga wajen kama ai ya bar maka wani abu idan Allah ya zama ya karbi kuɗi ko jari daga wajenka ai ya yi maka arziki da ya bar maka lafiya wani yana nan a hanyar samun lafiya kuɗin ya ƙare kuma har yanzu ba a samu lafiyan ba in kunta qad faqadta ibnan idan ya zama cewa dan kaɗai ya rasu fa hunaka man faqada thnani akwai wanda kuma 'ya'ya biyu ne suka rasu wa thalatha akwai wanda 'ya'ya uku ne suka rasu min abna'ihi daga cikin 'ya'yansa saboda haka kai da ka rasa ɗaya ka gode ma Allah wa in kana al-maradu qad dahamaka fi udwin min a'dha'ika idan ya zama rashin lafiya ya dame ka a wata gaba daga cikin gaɓoɓinka kanka na ciwo ko cikinka na ciwo ko kana fama da ciwon ido ko zazzabi fa hunaka man huwa ala firashihi la yataharrak akwai wanda yana kwance akan gadon asibiti shi ko iya motsawa ma baya yi ya iya motsawa ba zai iya yi ba wa qis ala hadha to ka auna akan wannan ka gani kai kanka na ciwo wani yana kwanci a asibiti motsi mai kyau baya iya yi inna fi ta'assi bi masa'ibil ghaib takhfifun lallai a cikin lura da musibobin da suka samu wani kai kuma zai rage maka radadin naka warahatun zaka sama hutu wa tasliyatun nafsi wa tasliyatun lin nafs sannan kuma zaka samu wato natsar da zuciya zaka samu kwanciyar zuciya ولهذا سبود هكا منع الله هذا القدر من الراحة على أهل النار saboda haka ne ma Allah ya haramta ma ɗan wuta wannan hutun su ba su da wannan hutun walan yanfa'akumul yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikuna Allah ya ce ba abin da zai amfanar da ku yau saboda kun yi zalunci domin azabar tare za ku sha azabar wato abin da ake magana anan shine a duniya saboda Allah yana so ka ɗan samu hutu sai sa a musibar akwai wanda yana sama da kai amma ɗan wuta saboda Allah baya so su hutan ma saboda wani in ya kalli azabar wani mata fita shi zai gama da sauki to sai a ce to tare da ku sha azabar saboda Allah baya so su samu wannan hutun Allah baya so su samu wannan hutun la ta'ud masa'ibaka wa tansa ni'amillahi al ni'amallahi alayk karka zama karka zama kana kirga musibunka kamanta kuma ni'imomin da Allah ya maka in kace Allah ya jarabe ni da kaza da kaza to kuma ka lissafa ya mun arziki kaza kaza in ka zo ka ce Allah bai ban kaza ba ka ce Allah bai baka kuɗi ba Allah ya raba motoci ba a baka ba an raba kaza ba a baka ba ka je asibiti an raba konewa ban da kai an raba hatsari ban da kai an raba kaza ban da kai to ashe in dai zaka jawo shin dan me wane ya samu mota ni ban samu ba to ya kamata ka jawo shin dan me wane ya kone yake asibiti ni ban kone ba in dai har zaka ga mutum ya kone ka ji jikinka ya tashi har ka ce na gode ma Allah alhamdulillahi allazi afani min mabtalaka bi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila to ya kamata kuma abinda ka rasa na wancan bangaren ma kuma ka ce alhamdulillahi ala kulli hal Allah ta'ala ya ce innal insana li rabbihi lakanud dan adam yana da yawan raki game da ubangijinsa Hassan al-Basri ya ce al-kanud huwa allazi yu'iddu al-masa'ib wa yansa an-ni'am dan adam shine kanudi ne shine wanda yake kirga ka Allah ya jarabe ni da kaza ya jarabe ni da kaza amma ya manta da ni'imomin da Allah ya masa fa innaka in addatta ni'amaka aqbalat aqbalat alayka al-afrah min kulli janib domin idan ka kirga ni'imomin da Allah ya maka to zaka ga kullun kana cikin farin ciki ta kowace fuska wa in addatta masaibaka ahabat bikal ahzanu min kulli janib idan ya zama kuma cewa kana kirga musibobin da Allah ya maka to kuma damuwoyi da bakin ciki za su kewaye ka ta kowace fuska saboda haka ka gode ma Allah akan ni'iman da Allah ya maka Allah kuma ya ce wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum Allah ya ce in na baku ka gode mun to zan ƙara muku wala in kafartum inna azabi la shadid in kuma na baku ka butulce kuka nuna ba ku gode ba Allah ya ce to wannan musiban da kuke ciki kaɗan ne azaba ta in na damƙe ku da ita tana da daɗi saboda haka abin da Allah ya bamu mu gode ma Allah akan haka mu zama masu godiya ma Allah akan ni'iman da Allah ya mana ko da baka samu kuɗi ba a duniya baka ji daɗi ba a duniya in ka mutu da imani da sallolinka da ibadunka ka je ka tafi aljanna talauci ya ƙare musiba ya ƙare wani kuma ya ji daɗi a duniyan amma kuma ran da ya mutu kuma nan bala'in ya fara lahira kuma har abada ce babu ranar yankewa Allah ta'ala ya samu dace Allah ya azurta mu arziki mai albarka Allah ya ba mu ikon gode masa akan ni'imomin da ya mana Allah ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu ya ji kan malamanmu ya ji kan ƴan uwan musulmai za mu dakata a nan insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu tashi kan lamba ta goma sha shida abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada ya ba mu ikon aiki da shi kusa kuran da muka yi kuma Allah ya fi mana ya gafarta mana Allah ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu ya ji kan malamanmu sannan muna neman addu'a daga wajen ƴan uwa insha Allah za mu fara jarabawa gobe a makaranta muna neman addu'a ga waɗanda suke tashi kiyamun laili da karatun alkur'ani da sauran ayyuka a samu addu'a ta iya yi wa ko waɗanda Allah zai hangi zuciyarsu da tsarkin bakinsu albarkansu ya bamu nasara muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bamu nasara da sauran dukkanin yan uwa masu jarabawa Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu Allah ya gafarta mana ya gafarta mu iyayenmu ya gafarta wa malamanmu Allah muna roƙon ka azurta mu arziki mai albarka Allah ka azurta mu arziki mai albarka Allah ka rayar da mu akan musulunci ka karbi rayuwar mu akan musulunci ka shigar da mu aljanna karkashin tutar musulunci Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid mubarik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين يا هادي يا سلام يا ذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته